أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar haduwa a wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasinmu na sirar annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafi na nabiyun rahma wallafa Profesor Muhammadu Sani Umar Musa Rijiyar Lemu Hafizahullahu ta'ala. A yau muna litinin 22 ga watan rabi'in al'akhira 1446 wanda shine 23 ko wanda shine 22 ga watan Desambar watan 12 2026 da hudu afwan in sahat Allah subhanahu wataala mana muwafaka yau wannan shine darasi na 18 insha Allah ko a wannan littafin kamun darasin yau akwai fadakarwa da ya kamata mu majuna muna cikin wani lokaci ne na sallar kirismeti ko sallar kirismeti december wanda a cikin sallar nan ne suke cewa sallar aihuwar dan Allah sallar aihuwar dan Allah anniversary din shi muna faɗakar da 'yan uwa musulmi cewa wannan sallolin ba namu bane ba kuma ba su shahe mu ba kuma bai kamata ba har ma mu yi ma juna wai barka da sallah zaka ga yawa daga cikin musulmi 'yan uwa ko rishin sani ne ko kuma kawai tsabagen bariki ne da rena mutane kaga wai mutum yana ma ko kuma bai san ma menene asalin sallar ba yana ma murna kana musulmi yana musulmi yana ma murna da wannan mummuna aqidai wal iyaz billah Allah tsare mu to ya kamata duk mu sani cewa mu musulmi ne abinda yake na yana taba musulunci bai shahe mu ba saboda wannan ba taba musulunci bane ya taba komi da komi na musulunci da musulmai har ana danganta mu Allah da wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda Allah subhanahu wataala yace takadu as-samawati yatafattarna minhu watan shakkun ardu wata hirul jibalu hadda sama ta kusa ta tsatsage ta yi ta zub da ruwa ƙasa ta kusa ta farfashe ta tsatsage ita ma duwatsu sun kusa su ragurguje su zube su watse an da aulin rahmani walada da an ce Allah yana da da wa ma yan baki lin rahmani ay yattakhidha walada ai bai yi kamaci ba a ce Allah yana da da ko da wasa ma yan baki alhali kuma masu mummuna aqidan nan suna nan tare da mu kuma har muke taya su murna balbar ma wai har ya shiga daga cikin mu da ban maqidai kai da kullum bawan Allah kake cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a kadan zaka karanta qul huwallahu a kadan a kadan a wuni ba kai komai ba a cikin askar dinka zaka karanta qul huwallahu kusan so tara ko so nawa a kadan tunda askar sallah sallah asba zaka karanta kul huwallahu so uku ko akwai ta a cikin askar so uku in ka zo a zahar so daya hudu la'asar daya biyar magariba uku ya tashi nawa takwas ko isha'i daya ya tashi so kusan tara zaka dinga cewa qul huwallahu ahad Allah ka ce Allah guda ɗaya ne Allahu samad wanda bashi abokin tarayya ko lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ba a haife shi ba kai kake karanta wannan so kusan tara a kaɗan wai ka kaddara kan askar kaɗai ka tsaya ina ga in ka tsaya ka karanta ta kake yawan karanta ta kai dama hadisi ya tabbata ulhuwallahu ta'adul sulsul qur'an cewa ulhuwallahu yanciyar tana ɗaukar yanciyar na qur'ani kaga aya hudu ce ko to ita take ɗaukar yanciyar na qur'ani ka samu kai ta karanta ta kana samun lada to so nawa kake karanta ta bawan Allah a wuni wai kuma ka taso kana joye happy christmas ko joye noel ko menene da wane ne da wane ne to wallahi yan uwa mu guji wannan abubuwa wannan mummuna aqida ce wannan abu ne wanda bai shahe mu ba shattana ma shattana ma bu'udan bu'udan bu'udan bu'udan mashriqain wal maghrib nesa da mahudan rana da mubullan rana muke da wannan abun menene zan mu kawo kanmu sai mu cusa kanmu cikin abubuwa ko kawai dan mu nuna mu yan bariki ne ko mu nuna mu 'yan boko ne Allah wadaran barikin da bokon da zata kauda ka daga addininka hatta sa ka yi shirka saboda ka sani dan uwa in ka share kasu a cikin wannan murnai yana nuna cewa ka yarda da abin da suke iddiai in ka yarda da abin da suke iddiai me sunanka kuma ai dai baka zo ba kuma ka ce kai musulmi ne Allah subhanahu wataala ya kare mu muwafaka shi yasa ga wanda suka sani ga wanda muka sani mu ji tsoron Allah gaba daya mu nisanci wannan kal kuma ka kawo mu kabli da ba'adi cewa a abokin aiki ne abokin zamantakewa ne dan muna tare da kaza kaza kaza sai na mashi babu wannan magana zamantakewa duk iya zamantakewa ka baka iya zamantakewa baka iya zamantakewa ba da irin yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna da munafikai kusan 300 da nawa da yan kai da sha uku munafukai ne suna neman duk wani mugun kulli da zasu hada su kashe rasulullah ka duba har lokacin da babban nasu yana daga cikin manyansu da ya mutu annabi har ya zo zai mai sallah sai da aka hana shi sai da aka hana shi aka ce duk wanda ya mutu a cikin sa har abada ka kai tsaya kamar shi sallah amma wai saboda mu'amala mai kyau har zai zo ya zamna da munafukai to kuma kai yanzu ka gwada mu cewa ka ce zamantakewa mai kyau ce zamantakewa mai kyau yadda take ku yi mu'amala mai kyau ta yadda zaka kyautata mashi ta yadda zaka kare addininka ka kare mutuncinka ba ruwanka ka mashi da'awa ka mai nasiha ba ruwanka da taya shi murna cikin addinan shi hatta da abincin shi da aka ce ka ci abincin shi in abinci irin na wannan sallolin ne ba za ka ci shi ba a magana kewa daga cikin malamai abincin sallolin shi ya kawo ma kado na noel kado na wane ne kado na mine ne ba ruwanka da shi an gane ko addinin ka bai baka dama ba akan shi amma zamantakewa da mu'amala mai kyau ka kyautata mashi ka zauna da shi ka yi mai nasiha ka kyautata mashi wallahi mutane da yawa da suka musulunta da yawa daga cikin mutane da suka musulunta ha halayya masu kyau ne na musulmi suka sa suka musulunta ai ba a san musulmi da mummunan hali ba mu kuma yanzu le problem an ne ke musulmcin ne a baki amma halin musulmcin duk mun yi watsi da shi kuma an ce ma kayan alakayin mu a kayan bi ake ce mashi mu'amala wadda ba irin ta musulmi ba ka tada hayaniya kuma kai karan kanka ka san ba haka ba musulmi suke ko ba gaskiya ba Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah kare mu daga wannan idan ban manta ba darasin mu na karshe mun yi yanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dinga bujirto kansa a cikin kabilu domin kiransa a musulunci da lallaba su da menene da bin sa a hankali da bin sa a hankali wanda mun gani yana shiga kasuwanni ko yana shiga kasuwanni manya-manyan kasuwanni na laraba da ake hadawa for-for na shekara da ake yi haka zalika da lokutan hajji mausim na hajji da suke yi na jahiliya annabi yana zuwa ya ga bakin mutane yana masu nasiha har su fahimta wato su yi imani da shi su yi imani da Allah subhanahu wataala har muka gani cewa sahabin nan Rabi'a bin Abbad yake hadi cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin majazi a cikin zi majazin yana cewa ya ku mutane ku ce la ilaha illallah ku samu wani babban rabo na duniya da lahira yana kwatanta musu su ji tsoron Allah har muka yi da wannan darasin kenan yau insha Allah zan mu tashi durusun wa ibar na wannan darasin insha Allah Allah wafaka mana قال المصنف رحمه الله تعالى ما لا الله يجيكن شيتي هذه القصة wannan kissa da muka gani ta yanda annabi ya bishirto kanshi cikin mutane takshafu an mada juhudin wa kaidul ladhi yabzuluhu al-quraish fi maharabati ad-da'wa wa sahibiha ala al-mustawa al-fardi wa jama'a zaka ga cewa quraishawa sun zuba kokari na kirki da sun zuba mugun kulli kala-kala don su toshe da'awan musulunci da kuma me yin da'awan nan kuma wallahi ba ƙuraishawa ba har yanzu haka ne har yanzu duniya duniyar kafirawa suna neman ta yadda za su toshe musuluncin ake kuma haduwa da musulmi 'yan uwanmu kuma ana neman ta yadda za a cuci musulmi da musulmai ka duba ka gani so nawa za ka sami irin wannan kadin to shi yasa bawan Allah kullum kakka yarda a haɗu da kai za a cuci musulunci ko musulmi kalka yarda ko da wasa ya zamanto wai da hannunka za a yi wa musulunci makirci ko musulmai saboda mi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirin ka duba ka gani suna mu kulla mugun kullun su Allah yana maida musu kayan su to kai Allah ya maido mugun kullun da aka kulla da kai a maido wa kanka kasha wallahi baka sha baka sha in kana ganin kasha a duniya tankila ne aka maka daurin tankila ko me ake ce mashi talala tarko wannan turka ake cewa ragon layya ka duba ka ga yadda ake lelan ragon layya ko ba gaskiya ba in layya ta wasu yadda ake lelan rago kala kala amma karshen shi na karshen shi wuta soyayya zai zama to wallahi kakka sarki kaga kana ci a bulis a addinin Allah ka saba ma Allah ka saba ma addinin Allah kaga an kyale ka an yi shiru an kyale ka wallahi tafi matsala saboda lele ne ake ma inna rabbaka labil mirsad ubangijin ka yana nan madakata yana jira kai la qaddara la Allah kiyaye walillahi almasalul a'la walillahi almasalul a'la yanzu nan misali a ce kayi ma president Chani lahi Chani president Niger ka bashi lahi ya ce ku bar shi ya ci gaba ya dan ƙara tara lahin nashi ka san ba tariya alkhairi bace ba kake inda prison na zandar za a je kai sai ina ji sai ku tukwa ko Allah mana gafara to kaga in Allah ya maka ta lalabar ta gyara ka inna rabbaka bil mirsad yana madakata yana jira in ka gani ma kana mugun kulli kana cutar musulunci da musulmai an kyale ka ba a sharabe ka batun duniya ka tarbi can ai ko kaga gwara ta duniya ko babu gwara Allah ne ya mana gafara babu gwara to amma dai mai dan sauki a dan jarabe ka a duniya in an yahi ba ta Allah mana gafara kaga sun zuba makirci dan su toshe da'awa musulunci da kuma shi karan kanshi rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yin wannan da'awai mallam yace abu nabi da zaka lura daga cikin darasin hamlu risala fi mujtama'in dalin ma'anahu anna al-muslih سينكر أشياء تعارف عليه الناس فعليه بتوا... بتوطيع النفس على معارضة ومحاربة والإيذاء cewa dai ka zo da wato risala ka zo da saƙo wanda a cikin mustama wadda mustama ɗin nan batattu ne an gane ko zai nuna ma cewa shi wannan wanda ya zo da gyaran nan an gane zai haɗu da mi ibtila'i kala-kala zai haɗu da cutarwa sai ya koya maran shi haƙuri a kan da abin da zai zo ya zo mutane ne sun saba an gane ko mutane ne sun saba suna tahiya nan suna tahiya nan suna tahiya nan ka zo ka ce duka tahiyan nan da kuke gaba ɗaya duka banza ne ku dawo nan kaga ai da wahala sai ka wani ya zage ka wani ya make ka wani ya mami to sai ka shirya in dai ka ce gyara zaka kawo shi kuma wannan ba addini ba akan karan komi an gane ko akan karan komi in ka ce zaka ka gyara sai ka hadu da abubuwa yanzu ko service kake aka kawo ka aka yi noman ka chef de service in zaka ka gyara cikin service din nan misali sai shekara shekara da shekaru suna tahiya akan tsarin sa alaje mafu ka zo ka ce zaka regala abin kai tsaye ai zaka sha ta kala kala wasu jehi ka za su wallahi zuwa za sai a jehi ka ka hauka ce ka rasa inda zaka kai kanka ko kuma kai ta rashin lahiya a rasa alƙiblarta an gane ko a yi magani a yi wane ne a yi mine ne sun je sun shehe ka sun maka asiri sun binne ka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi asiri da kake ganin shi yana ci amma sai Allah ya kaddara zai ci ka aqidar ahlus sunna wal jamaa asiri sai Allah ya kaddara kuma yana cinka saboda ya tabbata labib ya yi ma wani bayahudi ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri kuma ya kama annabi ka duba ka gani fa shi ho ka sani da abin da ake ce ma da abin da kake gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da yake zama ya zama gare ka kai daras kaga da asiri ya kama shi sai aka kawo mashi abin warware asiri ta yadda kuma kai in kana karatun su ma'awistain din nan asirin kuma bai kama ka insha Allah kaga sai aka gwada ma cewa ko kai yanzu bari ganin kai abidi ne kai wale da ibadar ka ka kai shi amma sai ya kama shi to ko kai yanzu kai wasa bakka aska wallahi kama ka zai shi yasa kai bar ganin ka kai baka taka kara ka karya ba so da yawa zaka gani kai menene gare ka duniya yaushe ka kai ma yaushe aka yi ka wallahi wani lahiyar da yake gani taka wani kayan da kake sawa mai kyau wani takalmin da kake sawa mai kyau shi ya tsone mai ido sai ya je shehe ka kawai baka baka mashi komi ba ha baka mashi komi ba kawai wannan abin ne ya tsone mashi ido furkuwa fali sai kai kuma wai sai ka gani abin da zai baka mamaki ruba ma tare kuke to apply for tourism ka zo ka na son ka saita mishi zaman shi ko gyaran shi shi yasa sai ka yawaita aska kar ka ga cewa a ni yanzu bugaggen ATD mi gare ni bugaggen ATD ai kuma probably man kana da mazan fahimtar darasi probably man ka hidi yawa sanya kaya masu kyau biyar ne fa sai probably man kaza probably man kaza to shi kadai ya isa tsone mutum ido ya isa tsone mu dan hasada ido wallahi wani in bai maka ma asiri ba wani tankawa ma in yayi a kanka a kanka sai abin da ya kama ka saboda annabi ya ce al'ainu haq shi ido gaskiya ne akwai masu kambun baka shi yasa ake son duk akwai mai kambun baka da shi ma karan kashi bai san yana da ba shi yasa ake son duk abin da ka gani ka ce masha Allah tabarakallah masha Allah ko da da kambun baka wannan kalmar da ka ambata za ta kare sai kaga kana da kambun baka wallahi ba dan wannan ba ku ba san shi ba Allah tsare mu Allah mana gafara mala yace maka abu na gaba liqa'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ba'd alqaba'il lam yadkhulha alislam walakin alaqal taqdiru atharu tasawul indahum kaga haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tayi da kabiloli yaje wurin wannan yaje wurin wannan yaje wurin wannan duka bai shigar da su a musulunci ba ko amma ai ya bar musu mi tasaulat ya bar musu da ke sunar da la esprigo kowa ya dinga wai shi to ya zai iya ce la'ira illallah ya ce kuma kannan basu mana amfani komi kaga wani daga tunanin nan tunanin nan sai ya ga eh a fara mai ilarizon da kaji an fara akwai kamshin gaskiya to akwai gaskiyar ma kenan za ta fito an gane ko zai sa ta sa'ulat wa tashkik fi ma hum alaihi min al mu'taqidat ya sanya musu shakka a cikin abin da suke na aqida su ga cewa wannan aqida da muke anya ko gaskiya ne anya abin nan da muke daidai ne shi ya zo da kaza mun zo kaza wastismaruhum ka'adatin ilamiyya liqaumihim wa diyarihim kuma wannan mutanen da suka zo kasuwa ko haji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci fursa ya doki command chance da zuwar su dan yayi aiki da su su zama su ne radio shi mai jini radio mai jini ai ka san radio mai jini ta haihuwa watsa labari ba rafar ga radio BBC yanzu da sun ji duk wanda ya je garin su bi zai fara kyalawa cewa muka haɗu da wani wai yana cewa duka kaza kaza ka gani kan ya je labarin shi ya je in Allah ya ma wani gaba katar kansa haɗu ma ya yi imani da shi yau da yawa daga cikin sahabbai ai ta haka suka zo neman shi ta haka daga labaru suka zo neman rasulullah sai sun gan shi tuni sun yi imani ba su kawai sai su kamo hanya ina ne kuka ce yake to kaza sai Allah da ba a ji ba sun tafi neman rasulullah su tabbatar da kansu نعم حيث إنهم سيتحدثون بما وجدوا في سفرهم هذا ما لا يتم أيضا كذا سيتبياني abin da suka isko a cikin balaguran nasu wai sai yazkuruna mallaku mallaku min mallaqiyahum duk wanda suka hadu da su sai su hada musu abin da suka sano wa ma hiya al ahadisu allati wa ma hiya wa ma hiya al ahadisu allati darat ma'ahum sannan su baka labarin hirar da suka yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam وهذا مكتسب عظيم نعم بحد ذاته وتعرف الإسلام وقضيته mala ya ce ma wannan labaran da za a yi ta yi da kucece kucece wani abu ne babba wanda zai sa a san labarin annabi kuma a san musulunci mun gane ko mala ya ce ma fa'ida ta hudu da zaka gane cikin darasin lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufrid fi fursatin min furas aw majalin min majalat fi tabligh da'watihi fa huwa yahdharu al-mawsim wa yakhsha al-aswaq annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin wata dama ba ko mun karamcinta ko kuma wani yanayi daga cikin yanayi ko wuri daga cikin wuri in yaga zai iya dan jewa da shi sai ya isa yace kaga kasuwa yake shiga manya manyan kasuwa kuma sai ya zo kawai ya tsaya tsakar kasuwa ya dinga magana a so a kewaye shi ba sa yi magana ba kawai suna saurare ya zo cikin lokacin hajji yana iske mutum yana yi furada yana yi jama'a ya iske ka kai kadai ya iske kuku kadai ya iske jama'a wa yaltaqi bil wafd qaba'il wa afrad yana amsa yana fuskantar baki na jama'a da ɗaya ɗaya wallahi in kana sauraron wannan darasin zaka ga cewa rasulullah ya sha wahala wurin isar da sakon nan mu kuma kana ga ya zo mu a dasha a san ranmu kuma muke garaɓasa muke holewa yadda muka ga dama maimakin mu kama shi bin shiddiya a kawai muna wasanninmu Allah mana gafara malam yace abu na biyar albahthu anil ma'awa wal mahdal lid'awa tahmi bihi hatta takuna harratan tayyiqatan wa dhalika fi tatabbu'in nasi wa taqassud mawaqi'uhum wa manazilahum yana neman inda zai je ya isar da wannan da'awai har da a wannan ta zama karfafa kenan inda zai kaura tunda na an takura mashi an hana shi isar da da'awa a cikin Qurayshawa a Makka yanzu neman ma da'awar da karan kanshi yake wurin da za a je a sha gaba daya an gane ko malam yace na shida istikhdamu quraishan fi sidd fi sadd rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aksar wa aktar wasilatin i'lamiyatin anazak wa huwa ammuhu abu lahab ya ce wato hanyar da ƙuraishawa suka yi wato don a toshe annab sallallahu alaihi wasallam a wannan da'awar da yake yana shiga wuri-wuri sai suka nemi wata kai ka huri dan daba ne wallahi sai suka nemi wata irin wasila wata irin kaiman hanya mai tsanani wadda ita ce ta yi kowace zama dan shirais don a toshe annab sallallahu alaihi wasallam ita ce mi uwan baban shi mun gane ko wan baban shi aka sanya shi shi zai yi mi shi zai toshe hanye kaga sai ba a nemo wani ba aka ce dinga bin shi kana watsawa sai suka sa wan baban shi yanzu naftarid naftarid muna zaunan nan la qaddar Allah muna wa'azin nan sai ku ga wan baba na ya shigo ya ce kai bako da lahiya kuke zaune kuna jin shi su a su saya kaga kowa tashi zai ya ce to wan baban shi ne wannan kinan ina shi dai wannan shasharatu ne yake lafiya ma a ce in mutum bai san ban mene ne abin amma ga wanda ya sani dole ya tsaya ko amma da yawa sai kaga an watsi ta za a yi wannan hadan uwan shi ne dan uwan shi ma ya ku sani sai ku ce yanzu haka wani mahaukaci ne to sai ya ida wa sai abu labuwan baban shi ya zo ya ce kai ku yi haƙuri wannan dan dan kane na ne wallahi kuma da an gani an sani an sani saboda yana shige da shi ɗan ƙanena ne bai da mi bai da lahiya ya cire kakku biye mashi Allah mana gafara to da Allah kai yanzu ka tsaya ka saurara mutum yana ma magana kai ko hira kuke da mutum kaga ɗan gidansa ya hutu ya ce kai wanda ba a hira da shi to ya zaka yi fi sabilillahi yanzu a san hinna ka haɗu da wani yana ma tambaya kawai ɗan gidansa ya lallabo ya ce kawo ba a hira da shi a wallah warewa za kai dubara za kai ka suke shi sai kai gaba bare cikin sahin da abubuwa suke motsa Allah mana gafara to ka gani hanya ce suka ɗauka freedom shires wanda za su toshe dawa annabi sai ya yi da ya yi dawon baban shi zo ya haɗi banza banza goma goma kuma shi lokacin wani baban nashi ana ganin shi lacijo kuma al'adar larabawa latijan mutum ba a san shi da mi ba kai larabawa ba ma wannan ba ba latija ba ɗa ba bawa ba ba a san shi da ƙarya ba an gane ko ba a san shi da ƙarya ba abu sufyan misali mun sha ba da misalin shi lokacin da hirkar hirkar ya kira shi ya ce zo nan talaka mana ƙarya in ya mana ƙarya ya ce ba yan uwan ku faɗa mashi abu sufiyan ya ce walla a lokacin in ba dan kunya ba da ya yi ƙarya ya dinga tambaye shi kan annabi yana faɗin gaskiya kuma kan annabi hirkala yake ce ma abu sufiyan eh wannan lalle in dai ko haka ne abin da kawai siyama mai wurin da gaba daya ya ce mi yake umarta ku ya ce yana umarninmu da sallah da zakka da sada zumunci da menene menene duk ya dinga wani abubuwa na alkhairi ya ce bai taba ƙarya ba a cikinmu nan haka yana kahurin shi abu sufiyan yana ƙiyayya ta kirki ya yi kowa ƙiyayya da annabi lokacin amma ya dinga wani gaskiya kan shi to ka duba sai suka same shi abu jahal da yake shi wawa ne sai ya dinga ƙarya ka annabi to kuma kai ka san da ka ga latije yana magana ba al'adar larabawa ko yanzu a nan cikinmu latije ya magana ai shi kenan latije ne ga misali ka ce to latije da gemu da hurhura ai kawai haka ne latije mai gemu da hurhura ya baka labari ya ce an yi kaza nan kwana kakkabi kwanan nan akwai kaza kaza ai in kai gaba kai ma haɗi za kai ba sai ka ce ba an ce kawai cewa za kai akwai kaza kwanan nan labari ne ya baka da sika da garanti ko ba gaskiya ba to haka ya zo ya dinga toshewa kaga shine akhtar wasila Ɗariƙa ce wadda suka biyo mai wahala wa ashaqqu zalika ala rasul sallallahu ala nafsi rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yad'u an-nas bi kalmatin tayyiba wa hiya wa huwa wahidun gharib yace kuma abu ne wanda ya yi tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zo yana kiran mutane da kalma mai daɗi alhali kuma shi kadai ne babu wani bayan shi an gane ko kawai shi kadai kuma ga tsoho yana warware kalma gashi yana bayani shi kuma tsoho yana warwarewa yara aqrabun nas ilaihi yutaliduhu amaman nas yana kallo wanda yafi kusa gare shi da kowane mutane ya kore shi gaban jama'a ya wulakance ka naka in ya wulakance ka tahi ciwo na kai zo ya kore kai wulakance ka kuma ba daga kai sai shi ba a a gaban jama'a ya wulakance ka gaban jama'a ka san in daga kai sai shi ya wulakance ka a daki kun sitar tsakanin ku adana amma kuma gaban jama'a dan uwanka ya wulakance ka wanda wan babanka ne wanda baban nashi kuma ya rasu wan baban shi anan wane ne baban shi shi ne baban shi kenan ka ɗoka kaga kawai kai ne babanka ya zo ya kore ka wulakance ka gaban jama'a ai kaga abu ne mai nauyi akan zuciya wallahi rasulullah ya sha wahala sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala kala kala ba wai korar ba yarmihi bil hijar mala yace yana jiwa shi da duwal wasu dutsi abu jahl yake doka ya je ya annabi fatajmi aqbahu diga digan shi da kawahuwan shi suna jini suna zub da jini kuma gaban jama'a gaban jama'a an gane ko kuma wai shi yana son jama'a su saurare shi ba mu gane ho da a ce kawai ko rashin ne yaje ya shiga jama'a ba na ba a shi annabi yana so jama'a su zo su bi shi za su kai da ubanka yake shehe kama misali mi zaka gaya mana ai magana haka ne take clear ne take an gane ko wa yahussu turabu ala ra'sihi wa wajhihi ya kwashi kasa ya zuba mashi akan shi ya watsa mai kasa a huskar shi yana jiho shi da duwal wasu ويكيل له التهمة وهو المعروف بينهم بالأمانة والصدق والوفاء نعم haka zalika yana jewa shi da tuhumce-tuhumce alhali kaga annaba ya san shi cikin mutanen shi da gaskiya da amana da cika alƙawari amma shi Abu Jahl yana jiwa shi da tuhumce-tuhumce mala yace bayani na bakwai siqatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nasrillahi lahu ja'alatuhu la yaswala yamil wato garanti da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu cewa Allah zai taimaka mashi sika ka samu garanti ka samu mi confiance da Allah ya samu confiance da Allah cewa Allah zai taimaka mashi shi yasa bai taba mi ba bai taba yanke kauna ba kuma bai taba gashiya ba mu hadiya wancan satin in zaka yi addu'a ka sa garanti confiance da Allah Allah sai ka karba kakka sa taraddudi kakka sa taraddudi da ka sa garanti da confidence kuma Allah inna ana inda zanna abdi bi Allah ya ce ni ina inda bawa na yake zato na kana zaton da Allah da alkhairi to zaka samu alkhairi fiye da yadda kake zato an gane ko koma bayan haka kuma zaka samu koyawa bayan haka Allah mana gafara Allah kare mu na'am waye da abu fi na shari da'awa فهذه قبيلة ترده يتي وتلك لا تسمع إليه وأخرى تقول قومه أعرف وأعلم به yace duk da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci gaba da watsa da'awar shi yace sai yazo wata kabila ta kore shi mun ga banu saqif ko ɗan ta'ifa jiho shi suka yi suka koro shi daga garin su kirikiri wata kabila kuma batta ma sauraren shi ba sai an saurare ka ba a gane me kake cewa ya suke cewa wasu daga cikin suke cewa la tasma'u li hazal qur'an wal fihi kar ma ku saurari wannan wannan din qur'anin nashi ku sha lagau ku sha wasanni ku sha wannan suka a cikin shi ku rabu da shi yace wa ukhra taqul wata daga cikin kabila sai kashi tana cewa qaumuhu a'rafu bihi ka gani mutanen shi su suka hi kowa sanin shi in gaskiya ce mutanen shi su harabe shi to su sun kore shi kenan qaumuhu a'lamu bihi mutanen shi sun fi kowa sanin shi shine misalin da muka bada ka gani mutum ya fito daga gidan mutum kuna magana ya ce kai kai kake saurarawa ne ai cewa za ka yi qaumuhu a'lamu bihi ka gani malam yace na takwas sabon rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala mashaqi da'awa wa awaqibuha wa tab'atuha falam yad'fuhu mawsimun yad'fuhu mawsim mawqif as-sukhriya hakura annabi sallallahu alaihi wasallam akan tsanani na kiran da'awa shine yace menene was-sabr ala al-'adha fihi hakuri akan cutarwa da zaka yi a cikin shi a cikin da'awa da cikin musulunci gaba daya haka zalika da wahalar da ya sha wannan duk ba su sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya samu rauni a cikin izgili da ake ta mashi gaba daya walam yahbata hubtat al-istihza' mustawa mustawa min quraish aw min qaba'il afrad al-wafidin al-makkah kaga duk izgilin da za a mai istihza' bai sabke shi ba akan mustawar da'awar tashi ci gaba kawai yake kare yi ko ka ya rage mu kuma yanzu tsakani da Allah halayenmu in kana da'awa misali wani ya taba ka ko nasiha ce kake mu jama'a wani ya taba ka sai a za ka yi an wasa haka ne ko sai a za ka yi an wasa to bari a dinga ma izgili hatta kai ga azaba da bugo Allah tsare mu Allah mana gafara malai yace ma na tara albada'u bid da'wa ila tauhid har ko annabi sallallahu alaihi wasallam da'awan mi yake shekara 13 yana da'awar tauhidi a tsarkake tauhidi wallahi ka san shi tauhidi da kake ganin shi yana da kyau kullum mu dinga jaddada karatunmu na tauhidi an gane ko kullum mu dinga jaddada karatunmu na tauhidi saboda shi ne zaka ga mutum yusbihu kamar yadda ya zo a hadisi ko yusbihu musliman wa yamsi kafira kaga mutum ya wayi gari musulmi ne sak da marice ya zama kafiri ko kuma ya maraice gari musulmi ne saka da saya ya zama kahuri saboda baka sai ta kalmar tauhidin naka ba dole tauhidi sai ka san menene shine asasuddin dole mu dinga jaddada tauhidin mu muna ƙara koyon shi muna ƙara zurfafa a cikin littattafan tauhidi ka duba ho shekarun da aka yi nabi isa gaba ɗaya duka goma sha uku akan bi aka yi su akan tauhidi mun gane ko saboda tauhidi kana iya haɗin kalma ta hudda ka daga musulunci duk abin da za ka ya kai zero france guda za ka haɗi kai ba ta kai france ba wani wani rimo ne za ka haɗi ya hudda ka daga musulunci ka tahi ka tahi shi ne mu dinga kyautata karatunmu na tauhidi ko mu dinga jaddada mu dinga jaddada shahadar kemara mu yawaita yi mu yawaita itiqadi da karatunmu na tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara malam ya ce na goma ma'arifatul mushrikina wa fiqhuhum li kalmati la ilaha illa Allah wa annaha tahdimu kullu mutaqaddatihim alwasaniyya wa anzimatuhum alkufraniyya wa lihaza tahammalu almuqawama wa lam yatafahhaw wa lam yatafawwahu biha walau ala sabil mushamala saboda musulmi sun san afwan saboda mushrikai afwan sun san menene kalmar la ilaha illallah miye la ilaha illallah take nihi mun gane ko miye la ilaha illallah take wallahi in kace la ilaha illallah kana buƙatar ka san menene take nihi to su da yake sun san menene la ilaha illallah ta zo da duk wani abu wanda ba mi ba bai zama ba wato na kafircin su ko na wasaniyar su ko na hanzima su ko kuma na wani dogaran su kan wani abu shi yasa da yake sun santa shi yasa suka tsaya suka yi ta shayayya suka yi ta mi gwagwarmaya akan sun kicewa la ilaha illallah tunda a lokacin wanka ce la ilaha illallah ka mutu ka sha kawai kawai ita ce zaka yi ka watsa komi da ya saba ma la ilaha illallah an gane ko ka watsa komi kawai ka bita shi yasa sai ka gani ko akan mushamala akan wasa aka ce mushamala wasanni da zolaya to ba su taba hudunta ba kawai suka tsaya haka shi ne suka ce ajal ali hada ilaha wahid inna hada la shay'un ujab yanzu zan mu sanya ali ha ilahan wahidan zan mu sanya wannan allolin namu a ce Allah ɗaya kaɗai ne babu dogaro ga wane ne babu dogaro babu daure daure babu komi kawai in ka tashi kana neman tsari shikenan ka ce kula a'udhu bi rabbin nas kula a'udhu bi rabbil falaq baka yi daure daure abubuwa ba kirin kada wane ne zaka roki neman sa'a baka je wurin wane ne baka nemo sa'a kawai shikenan ba kawai suka ce ina inna hadha shay'un ujab wannan aya ba mamaki ne to sanin ka da la ilaha illallah ka san wane ne Allah shine ƙarshen abu to su da yake sun san meye ma'anarta sai suka ƙi suka ƙi faɗin wannan la ilaha illallah malam yace sai tambayoyi na muraja ma hiya mawasimul lati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yastaghillu fi da'watihi wa ardi nafsi al qaba'il wani mawasim ne wani lokuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bushirto kanshi akan kabiloli gaba daya yake bushirto da kanshi yana bayyana kanshi ماذا يقول لهم lihaulayin qaba'il tambaya ta biyu mallan yace menene annabi yake ce mu wannan kabilolin tambaya ta uku mallan yace uzkur ma ta'rifuhu min durusi wa ibad hadhihi hadhihi hadhihi almarhala ko yace ka hoda abin da ka sani na durus da ibar da ka sani na cikin wannan wannan sune tambayoyin da ya kamata kowa ya ba kanshi amsa insha Allah sai mu je darasi na gaba Nam, Malam ya ce, bidayatul islam islamu ansar sai yau muka shigo farkon musuluncin mutanen madina al'ansar al'ansar su ne mataimaka mutanen madina wanda su ne suka taimaki addinin nan an gane ko suna da sauƙin zuciya suna da haƙuri wallahi kuma sun kama addinin nan sosai kuma suna da soyayya mala yace laqad kana ahlul madinati aktharun nas tajawuban ma da'wati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda ardihi alaihi inda ma arada alaihim alislam su al-ansar mutanen madina sun fi kowane mutane a duniya amsa ta gaugawa da annabi ya ba su wannan musulunci sun kowa mazan amsa shi sun karbe shi da gaugawa sun amshe shi kuma sun kama mashi yanda fiye da yanda ke tunani shi yasa har yanzu wallahi madina madina zaka ga mutanen nasu har yanzu da nutsuwa shine nan da nake baku misali mutum zaka zo zaka wuce ya zuro kawai shi ka taka shi ko ka buge shi ya tsaya yana da Allah kai hakuri yana ba ka hakuri kai kai mashi rahin mamari ba shi ya maka ba mu yanzu mu ne ai sai dai ka shaki mutum sai kai baka gani da Allah ka taka wallahi shi zai fara baka hakuri ka ka fara bashi to suna da sabshin zuciya an gane ko al'asar Malam ya ce, Walamma ƙadima Abulhaisar, yayin da Abulhaisar ya shigo shi ne Anasun bin Rafi'in Makka. Lokacin da Anas bin Rafi Abu Haisar ya shigo Makka. Ya shigo Makka mi, wa ma'ahu fitiyatun min bani Abdul Ashalli, tare da shi akwai wasu samari na daga cikin Abdul Ashalli ƙabila ce. Ya ce fihim Iyas bin Mu'az na'am shi wannan a cikin su wa'annan mutane akwai Iyas bin Mu'az wani ne wanda ake cewa Iyas bin Mu'az zan mu shi Iyas din da shi mi yayi an gane ko na'am yaltamisuna al-hilfa min al-quraish ala qaumihim min al-khazraj suna neman cewa quraishawa su kama musu an gane ko hilfa kamar su kare su su samu rantsuwa tsakaninsu akan zasu kama su zasu kama musu akan yakin makiyansu shine can wannan yake cewa a cikin wancan baitin ya rabbi inni nashidu muhammada hilfa abina wa abihil aklada ko qad kuntum wilda wa kunna walida san mata aslamna falan nan zai yada wannan hilfa kenan hilfa da baitin da ya idasa kenan su kama masu su kare su akan mutanen su na khazrat to da annabi sun sami abihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa ga sunan sun shigo sai ya tashi fa atahu fa jalasa ilayhi sai ya tashi ya je ya zauna wurin su wato rasulullah lokacin da ya ji motsin wani zai tashi ya je wurin shi takankana sai je wurin ka ya ma bayani ya kwatanta ma ka fahimci mutunci yadda ya kamata an gane ko faƙala lahu da ya zo wurin su kamun su zo wurin kwanin shawar sai ya ce masu hallakun ila khairin ma ji itun bi lahu shi in kawo muku abin da ya fa alkhairi akan abin da kuka zo nema mun gane ko kuna so in ba ku abin da kuka zo nema alkhairi mizaste suka ce wa mazak menene ka zo mana da shi wanda ya abin da muka zo nema alkhairi menene faɗa mana shi qala annabi ya ce masu ana rasulullah ni ma'aikin Allah ne ba asani ilal ibad Allah ya aiko ni zuwa bayu gaba ɗaya talikai ad'uhum ila an ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a Allah ya ce in kira su su bauta ma Allah kar su yi shirka da shi ko ɗaya wa anzala alayya alkitab Allah ya sauko mana littafi ba haka bai turo ni da wannan aka turo ne kenan dustur constitution an turo ni da littafi kitab summa zakara al-islam sannan annabi ya dinga bayyana musu musulunci shine kaza musulunci shine kaza musulunci shine kaza wa tala alaihim al-qur'an yake karanta musu qur'ani yana karanta musu qur'ani wato ka san shi qur'ani wallahi dadi gare shi dadi gare shi surtu in kana sanin bi ake cewa a zo ana karatun qur'ani ka dinga jin bi ake cewa to wallahi dadi gare shi an gane ko shi yasa wallahi idan wato idan qur'ani ba san me ake cewa ba kai kokarin koyan abubuwa da yawa wato na daga surorin da ka hardace dan ka san kana karatu ka san me kake faɗi wa muwas zaka dinga jin daɗin shi fa qala iyas bin mu'az shi wannan wa muka ce zan mu ji me iyas ko iyas dan mu'az sai ya ce me an gane ko wa kana gulamun hadithan sai dai lokacin kana gulaman hadithan sai dai lokacin shi dan saurayi ne mai ƙananan shekaru an gane ko ka san muna da wata al'ada yanzu ko shawara ake ta manya ba ko ina ba yaro yake ka shawara a doka ce ake kai mai yanka na magana zaka kyala mutane amma ya su yi da magana ba ko ina ba ake dokan magana yaro shi kuma wallahi zaka samu wani yaron Allah ya mashi ilhama ko Allah ya mushi mai ake ci mushi fusaha ya zo muku da menene solution wadda ku manya ba wanda ya hango ta wayan kan cewa abinda hausawa suke cewa abinda babba ya hango daga zamne yaro ko ya yi tsaye ya gano ba eh akwai wannan magana amma a bangaren shawara ka dinga wallahi ka bincika ka gani a cikin uwayenmu uwayen da suke sauraron shawaran yaransu ko da suna ƙanana zaka ga cewa wallahi wata ranar su jiya zaka ga an yi aiki da shawarar wani a sha'anin tahiyar gida kuma ka ga shawara ce ba da mai kyau shi kuma bai ma ka aka ba kawai haɗi ne yayi yo shi ke na kawai aktima shi ne haɗi to shi ne sai ka gani ma ba wai yaro ba samari ma an ana cikin wata tahiya saurayi ya ce to ya kamata kai kyala mutane manyan gaban kana magana kana wannan a yaro dama ake bashi dama ake bashi eh yanzu lasiya mami ake ce mashi zamaninmu na yanzu na wayewa ka duba ka ga uwaye na yanzu masha Allah sun waye saka ga uba yana hira da yaran shi yana saurara su yana wasa da su kaga yaro karami in ka isko shi da baban shi suna hira sai ka ce wani babba yanzu an dan fara waye wanda alhamdulillah amma da kawai a yanda ake ba da labari nuzariyar garin fara da sun shigo gida a ce ehem kowa ya san me ake an tattare furfur to wallahi hatta da tarbiyya ka yi hira da ɗanka ka dinga hira da ɗanka ya kayi kayi samun bashi tarbiyya mai kyau saboda kana samun experience shi ina ta dosa saboda kai in ka saki ɗanka ya tafi ekol ko makaranta ya haɗu da abokai ya yi frekanta abokai kala kala ya huto titi wasa ya yi frekanta abokai kala kala esprit da yawa da yawa an sanya mashi amma kai in ya shigo kuna hira sai ka dinga tace ta kana zub da esprit na banza kana kana kana kana kana shi yasa in Allah ya ba ku iya an gane ko da kuma muwa masu ɗaya insha Allah mu dinga tsayawa muna sauraron su muna bayani da su mu gane menene suke yi mu gane afkar ɗin sosai inda suka dusa yana taimakawa sosai a wurin tarbiyya ka duba yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake hira da ɗiyan fatima misali misali fatima ka duba yadda yake hira da ita yanzu wani lokaci da da aka ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka tada kishin nasu yana ɗakin aisha wa suka tura wa suka tura ta mashi magana taruwa suka yi suka tura fatima suka ce je ki cin baban ke dinga adalci tsakanin mu bai mana adalci kai fata mata uwayen Allah masu gafara ga wani da to ka duba an ba mata uwayen mu waye isa waye isa ya shi ya ce ma annabi ya adalci annabi bai adalci ba sai ya adalci dai adalci bine ne ya dinga adalci tsakaninsu eh hikaya umar ya zo ya daga tsawa a gidan shi aka maida mashi yawan matar shi tsawa ta maida magana ya ce ke ni zaki maida magana kusan zahirin umar shi ana tsoron shi ya yi magana matar shi ta maida ta ce to a gidan wanda ya yi gaba ana maida mashi in ya yi magana umar ya huta hankali tashe ya iske hafsa ya ce shin wai yanzu rasulullah zai yi magana ku maida mashi umra hausa ta ce har ɗoke mashi ƙawa aki a mai hushi na kwana ɗaya kwana biyu ba wai iya mai da magana ba kaɗai eh a mai ta haƙuri hausa ta ce ba umar mi ba wai mai da magana ba har ɗoke har hushi ake mashi rasulullah ya zo yana lallaba to kai kai ka ce mi kawai su uwayenmu ka bi su yadda suke Allah musu gafara Allah mana gafara in ka iya zama da su kasha in ka iya zama da su kasha ka koya daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ga yadda yake zama da su a dinga lallabarta ita hun kana ji in kana shagwabata wani bi kai ne za a malahi kuma kai zaka bada haƙuri sai ka samu zaman lahiya sosai wallahi zaka samu cewa ka samu kanka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa amma in ka nuna kai ho zaki ne a gidanka zaka ga zaki wallahi baka sanin menene dadin rayuwa aure a lokacin kawai za a bi ka a matsayin ka na ana tsoron ka na zaki ba na soyayya ba da kauna da tausayi amma ka nuna musu soyayya da kauna da tausayi shi yasa kullum muke cewa ita mace da zuciya da yaro karami abinda aka sanya musu esprit da shi suke tahiya ba san ko mun gane ba yaro karami in ka kwatanta mai kawai kaza kaza ne to har ya girma in ba yayi wayo ba a kaza din nan zai dinga kallon shi zuciyarka in ka nuna mata kawai abu kaza kaza ne to haka ne kawai ta tahi da haka shikenan to haka zalika mace in ka bi ta da kaza ta tahi ba ita kuma har mutuwa take nan in ba kai ka sauya ba an gane ko to zaka ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullun yana jaddada menene al'amuran soyayya gidan shi shi yasa in ka shigo soyayya gidan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ta burge ka kal ka zama zaki a gida amma kuma wai ba an ce ba kal ka zama zaki kuma sai ka zama burin wasa a eh kal ka zama burin wasa kuma in ka zama burin wasa ai abin yayi yawa in za a taka hududullah ka tsawa da saboda ku anfusakum wa ahlikum nara an gane ko in za a taba mutuncinka ka tsawatar in za a taba abin da ake ka tsawatar zan mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane waye so ummu na Aisha amma wata rana ta zo za ta taba Khadija ka san Hausa suka ce da halaka bayyami bayyama tuwa ta taba Khadija ta ce wai kai wannan tsohon mata ta mutu ma da annabi an yanka ya ce akai mu kawar Khadija akai mu gora kai tsohon mata ta mutu ma Allah ba ya musanya ma da wata ba annabi da ya hasan sai da yayi wata daya ana mata bita a zo ko ɗakin ta gwangwara Aisha hoto ta hoto ce Khadija ita ta mana kaza Khadija ita ce kaza Khadija kaga nan ana tsawata mata ne saboda ladabtarwa akan wannan mu dawo bayanin mu kaga kenan Rasulullah tandiye yana wasa da hira da mi da diyan shi matan har suka ga cewa diyan shi ta iya yi ta iya zuwa ta ce ta ce ya Rasulullah matan ka suna jaje kan baka adalci tsakaninsu annan sallallahu alaihi wasallam yace kina so na Fatima tace eh tace to ki so wanda ki so Aisha ƙarshe ya ce latu uzuni fi aisha kan ku cutar da ni akan aisha mana wa alaikum salam rahmatullah ya ce kar ku cutar da ni akan aisha mana an gane ko kina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana hira da yaran su kakkace a yaro karami ne yaro kaza kaza ko yaro karami ne dinga bin hira shi saurari shawarar shi ya ma shirman sai ka gyara mai ba haka baki to kaga shi wannan yaron aka ce ma ya kasance gulaman halifan ya kasance yaro ne karami mai ƙananan shekaru na'am yace ai qaumi haza wallahi khairu mimma mimma ji'tum lahu yace ya ku mutane na yace wallahi wannan abin da ya gaya mana ya fiye mana alkhairi akan abin da muka zo nema kaga ai ya ba su shawara mai kyau ko شوى إياس فأخذ أبو البختر حنفة من البطحاء فضرب بها وجهه يدوي كي وتلاك لاك تورن أسك أسو تورن يا ما ليش ديتا yaro kai mai yana magana zan sanyo bakinka ya mare shi da ita an gane ko wa khama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna a cikin su wansarafu ila almadina suka koma madina gaba daya an gane ko wa mata iyas bin muawiya iyas din nan wato shi sai ya mutu bin muaz sai ya mutu bin muaz iyas bin muaz sai ya mutu wa sami'uhu inda inda motihi suka ji shi a wurin mutuwar shi yuhallil yana hailala yana la ilaha illallah wa yukabbir yana allahu akbar wa yuhmaduhu subhanahu wa yusabbih yana tahmidi yana tasbihi da zai mutu ba an gane ko hatta mata har ya mutu fa ma kanu ya shiku na hankal mata musulman ba su guje ba suna shakka cewa kawai ya mutu a musulmai shi an gane ko malai cewa fi sanatil hadiyatul ashara min al bi'sa annabi cikin shekara ta 11 da aiko shi da aka yi an cika shekara 11 da aiko shi na'am عرض نفسه على ستة من نفر على ستة نفر من الخزرج عند العقبة da aka zo aqaba wurin jamratul aqaba annabi sai ya zo wurin mutum shidda na daga kabilar khazraj aus da khazraj suna cikin kabilar da suke yaƙe yaƙe shekaru da shekaru a madina sai ya zo wurin su fajala saba'ahu ya zamna tare da su fada'ahum ila Allah azza wa jalla ya roke su ya kira su ya musu wa'azi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa arada alaihimul islam annabi ya bujirto masu da musulunci wa tala alaihimul qur'an annabi ya karanta masu littafin da aka sauko mai alqur'ani wa kana mimman ja'alahum yabquna alislam to su aus wa al-khazraj afwan da suka zo abinda yasa suka tsamna a musulunci suka karɓi musulunci ai madina akwai yahudawa ko sai aka ce ma annal yahuda kanu ma'ahum fi biladihim yahudawa sun kasance suna tare da su a garin nasu wa kanu ahlal kitab wa na'am wa alamu sun kasance masana ne na littahi wato ahlal kitabi muzawwa littahi kenan na yahudawa an gane ko wa kanu hum ahlu shirki wa ashabul awsar su kuma wannan khazraj din mutanen nan da annabi ya tarbe su su kuma mutanen shirka ne kuma sun kasance suna bautar gumakai su kuma yahudawa suna kan littashi mun fahimta suna gari ɗaya su gumakai su kuma kan littashi sai su na gumakai suka zo annabi ya masu magani wa kanu qad ghazawhum biladahum alhali su kuma su yahuda da man sun yaki wayannan khazraj din akan garin nasu sun yaki tare da su muna ganewa ko wa idza kana bainahum wa bainal yahud shay'un qala al yahud lahum idan aka samu sabani jayayya tsakaninsu da yahudawa sai yahudawa suke ce masu wannan hazaraj din inna nabiyyan mab'uthul an qad atala zamanuhu nattabi'uhu akwai wani annabi a daidai wannan yanayin za a aiko shi ai an faɗa musu ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda sassabe su kuma sun san da zai zo suka ce lalle lokacin zuwa shi yayi tsawo ya kusa zuwa ya kusa bayyana in ana gardama sai suke faɗa masa haka akwai wani annabi lokacin zuwa shi ya kusa bayyana in yana zuwa zan mu bi shi dama mu ne mazawa littahi mu aka sauko ma shi ma annabin littahi za a sauko mashi daga sama kaga sun sani to me yasa wai basu bi shi ba saboda bai huto daga cikin su ba su a tunanin su annabin cikin su zai huto sun san shi ne ai akwai lokacin da yahudawa lokacin da annabi ya shigo madina wani babban yahudi da shi da abokin shi suna saman ɗakin su suna tsinkayen shi abokin ya ce mai wai ahu ahu wai shi ne annabin da aka ce za a sauko ya kalle shi ya ce hu ahu ya ce wallahi shi ne ya ce to famal amur yanzu ya tambi ya ce al'adawa ta ilal abad adawa zan mu dora mai tunda ba cikin mu bai to har abada to kaga sun sani sai suka ce musu nattabihu fa nuqatilukum ma'ahu qatla adin wa ir wa irmi zan mu yaƙe ku irin yaƙi na ƙarshe mu wulaƙanta ku mu kaskantar da ku annabin ya kusa zuwa yana zuwa zan mu shiga musulunci muna shiga ku kuma zan mu kankashe ku da rikici ya hada su haka suke faɗa musu to kuma su sai suka riga su jin labarin annabi su wanda ake faɗa ma su masu bautar gumakka to da suka ji wannan sai suka ce falamma da'ahum ila al-islam nazara ba'duhum ila al-ba'd faqalu da yayin hada musu musulunci ya musu bayani shi annabi ne kowa sai yake kallon kowa ce a a maganar nan da suke ake hada mana ga tafi haka ne faqalu sai suka ce majunansu ya ya qau ya ku jama'a ku saurara ta'alau ta'lamu wallahi innahu lanabiyyu alladhi tad'uukum bihi alyahud yace kun sani wallahi wannan shine annabin da yahudawa suke kiran ku suke cewa akan shine zan su karkashe ku kowa daga cikin ku ya san da wannan ko fala yasbiqukum ilayhi mun gane shine to kan mu bari su riga mu shiga musulmin nan mu shiga kenan ya zama to mu ne zan mu kashe sai yanzu ba su zan su kashe ba an gane ko mu riga su shiga musulmin nan fa ajabuhu fi ma da'ahum ilayhi min al-islam kai tsaye dukan su shidda sai suka amsa mashi akan musulunci da ya kira su wa qalu sai suka ce mai inna qad tarakna qaumana wala qaumun bainana min al-adu min al-adawati wash-sharri ma bainahum yace mu ka sani mun baro mutanen mu kuma yace babu wasu mutane tsakanin mu wanda suke da adawa da sharri tsakanin mu sai ya mu ya mu muna da manyan adawa da sharri a tsakanin mu mun baro wannan mutanen an gane ko fa asa an yajma'u fa yasa an yajma'u Allah bika suka ce watakila Allah ya ga damar ya hada su su zo su bi bayan ka wayannan mutanen namu mutanen namu mun ji watakila su bayan ka fa sanuqaddim alaihim fanad'uhum ila amrika suka ce yanzu muna komawa zuwa gare su zan mu kira su akan wannan al'amarin naka na musulunci zan mu yi kiran su mutanen namu akan musulunci wa na'rid alaihim alladhi ajabnaka ilayhi min hadha ad-din zan mu bujurto masa abinda muka ya amsa maka mu musulunta su ma mu bujurto masu su musulunta fa in yajma'uhu Allahu alayka fala rajulun azminka suka ce mai wallahi wa'annan mutanen a yanda muke in Allah ya hada su akan ka ya baka galaba su yasa suka bi ka suka ce wallahi ba a samu wani namiji da yake ka daraja mu mun san mutanen an gane ko sun mansarafo ila biladihim sannan sai suka tahiya su zuwa garuruwansu wa wa'aduhu al-muqabil amul muqbil muqabala amul muqbil suka mai alƙawarin cewa baɗin Allah ya ramun dawo mu haɗu da kai mu ci gaba kenan baɗin hajji ta zo mu ma zan mu dawo mu ci gaba da bayaninka falamma qadimul madina da suka zo madina sun dawo daga hajji ko sun huto daga makka sun koma madina da'u qaumahum ila al-islami sai suka kira mutanensu akan musulunci suka ce kun shi yadda musulunci yake wa zakaru lahum min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ba su labarin al'amarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake da komi da komi fa fashal islamu fihim falam tabqa darun min daril ansar illa wa fiha dhikrur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga nan musulunci sai ya fara wasuwa a cikin su saboda sai da ya kai duk kowane gida sai kaji ana labarin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaji ta yadda aka yi mutanen madina suka fara shiga musulunci su kaga ana kiran su da mutum shidda suka fara mutum nawa mutum shidda mutane shidda na daga mutanen wato khazraj kuma suka yi kai tsaye suka musulunta kuma suna komawa sai suka yi irin na aljanu falamma qudiya wallau ila qawmihim munzirin suna komawa kuma su suka fara kira kamun dai shekara mai zuwa labarin annabi ya shiga kowane gida kidan insha Allah Allah ya kai mu sati sama in muna cikin masu rai da lahiya sai mu tashi mu gani shekarar mai zauwa ya aka yi suka dawo kuma da mutum nawa suka dawo ya aka yi jama'a suka musulunta sai mu tashi bai'atul aqabatul ula bai'a ta aqaba ta farko fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya yahi mana shi ya goge shi daga kirazanmu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu gaba daya Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin ربنا اقض حوائجنا وحوائج كل من اوصينا بالدعاء وحوائج من اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين واقض حوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته